الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يومنا رانا الجمعة شرين دا da ashirin da shida ko da bakwai ga watan jimadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 da ya dace da 29 ga watan 11 shekara 2024 to ci gaba da darasi na tasrifi wato tasriful maidani wanda shi ne darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake koya muna wato yadda za mu fahimci larabci ba tare da mun samu kuskure ba to idan ba a manta ba hawa yau malam ya nemi mana bayani akan babe na fa'ala wanda yake sahihi da kuma mahamuzi idan ba a manta ba a darasin da ya gabata malam ya faɗi yadda ake narko masdarinsa afwan yadda ake wato narko ismul fa'il nashi da kuma ismul maf'ul da kuma yadda wato ake amfani da su haka kuma ya bayani yadda za ka gane masdarin shi to yau za mu tashi wato والأمر والنهي في جميع الأفعال مبنيان على صورة الفعل المستقبلي wannan darasi zai koya ma yadda za ka narko aiki na umarni idan kana son ka ba da umarni a yi kaza tumalan zai baka wata formula in dai ka fahimce ta to shi kenan baka da matsala duk sanda kake son ka ba da umarni a yi wani abu shi kenan narkowa ɗaya za ka yi ba sai ka dubi larabcin wani ka je ka ɗauko kai kuma ka abin nan ba kaga wannan sata ce a wannan kai ne za ka yi da kanka saboda an baka ƙa'ida an baka formula haka kuma in kana son ka hana abu to shine wannan darasi zai koya mana wal amru wan nahayu umurni da hani fi jami'il af'ali a cikin dukkanin ayyuka sai ce mabniya ne ana gina su ne ala suratul fi'ili a bisa sura ta fi'ili al-mustaqbal wanda yake mudari wato in kana son ka ba da umarni to sai ka yi ƙoƙari ka halarto da fi'ili mudari'i na wannan fi'ilin da kake son ka narko umarni daga gare shi tunda mun yi fi'ilin madin haka kuma yi fi'ilin mudari'un kowane an baka babit ɗinsa cewa fi'ili mudari'i shine wanda yake farawa da ɗaya daga cikin haruffa guda hudu haruffan na aitu ko anaitu akwai hamza akwai nunun akwai ya'un akwai ta'un duk sanda ka ga fi'ili ya fara da ɗaya daga cikin waɗannan kuma ba na asalin kalmar ba ne ƙara shi aka yi to wannan fi'ili ne mudari to duk sanda kake son ka ba da umarni da wani abu to yi ƙoƙari ka halarto da shi fi'ilin mudari idan ka halarto da shi to shine za a gaya ma abin da za ka yi sai ce fa'in ka na sanin mustaƙabal idan harafi na biyu da shi fi'ili mudari'i mutaharrikan ka duba ka ga yana da wasali sai ka gansa yana da wasali harafinsa na biyu kaga banda harful mudara'a kenan tun da mun ce harafin mudara'a da shi ake farawa to na biyunsa sai kaga yana da wasali an fahimta? to sai ce yuhzaful harfu za'id to wannan harafin na ƙari na mudari'a sai ka shafe shi sai ka shafe shi na'am min awwalihi wanda yake zuwa a farkon shi fi'ili mudari'i idan aka shafe shi sai ce wa yusakkanul harful akhiru sai harafin ƙarshe shi kuma sai a yi masa ɗauri tun da da marfu'i ne na'am to sai ka ɗauke masa wannan raf'a ɗin sai ka ɗora masa ɗauri amma fa in kana sahihan in lahiya lau yake bai da harafin illa mun yi huruful illa a baya in baka gane ba ka ƙaulika kamar zancenka ga misali na'am
min tasilu kamar ka ce tasilun rahima na'am kana sadar da zumunta za mu ga harafi na farko ta'un ƙwarai tana daga cikin harufan mudara'a ƙwarai harafi na biyu swadun mm
yana da wasali ko ƙwarai yana da kasara na'am to sai ka cire ta'un din na'am in ka cire ya koma mi silu sai mu
ko mm
harafi na ƙarshe shine mi lam to sai ka ɗauke wannan rufa din sai ka ɗora sukunin sai ka ce mi sil shi kenan Eh. to duk wani fi'ili da kake so ka bada umarni har yadda za ka bi kenan in dai bai da harafin illa a ƙarshe abin da za ka bi kenan Eh, amma da sharaɗi ya zama harafin na biyu yana da wasali na'am in yana da ɗauri za a faɗi abin da za a yi sai ce ga misali na biyu wa min tahabu tahabu hibatan mm kana ba da kyauta Hmm? akwai ta'un ita ma a farko ko ita ce har- harafin mubara'a za'ida ko harafi na biyu Ha- ha'ul kabir mutaharrik to sai ka cire ta'un din ya koma mi eh habu to sai ka ɗauke rufu'a ɗin ba'un ɗin sai ka yi mata mi sai ka ce mi hab ya kyauta shi kenan sil sadar da zumunta na'am hab ka ba da kyauta wa min ta'idu haka daga fi'ilin ta'idu kana alkawali shine ta'idu na'am
kaga akwai ta'un na'am
sai ka cire ta Hmm? ya koma mi idu dalar shi ne ƙarshe yana da mi sai ka kwaɓe ta sai ka kawo sukunin sai ka ce mi id Eh, id ka yi alkawali eh yawa to wannan don haka za ka yi in dai wanda za ka ba umarni mutum ɗaya ne kuma namiji ne ba mace ba na'am eh in mace ce ko mutum biyu ko jama'a wannan za mu zo kansu na'am wannan in mutum ɗaya ne namiji abin da za ka yi kenan wa min tata'allamu haka fi'ilin tata'allamu kana koyon karatu kaga yana da ta'un mi
biyu biyu to ɗayan ta farko za'ida ce yan gane harfin ne min hurufil mubara'a na'am ta biyun kuma ta asalin fi'ilin ce na'am to sai ka shafe ta farkon ya koma mi ta'allamu mimun ita ce ƙarshe na'am tana da rufa'a sai ka ɗauke rufa'a ɗin sai ka ɗora mata sukuni sai ka ce mi Allah yadda haruffan suke haka za ka bar su da wasalinsu ba wani wasali da za ka canza na'am kawai ka cire na farko na ƙarshe ka yi mai sukuni shi ke shi kenan na'am to wa in kana sanil mustaqbali sakinan in kuma ya zamo harafi na biyu ga fi'ili mudari ɗauri gare wancan kaf ku manta mutaharrikan mun gama da shi wannan na biyun kuma yana da mi sake da sakini ne to uhtija fihi ana buƙatuwa gare shi ilal hamzati eh wato a sa masa hamza wadda ake kira da hamzatul wasli to me yasa za a sa mai hamza littawassuli biha ilal harfi sakin saboda a sadu da ita zuwa ga wannan harafin mai ɗauri tunda ya fara da harafin mudara'a sannan na biyunsa mai bi mashi kuma ɗauri garai to idan ka zo za ka yi umarni in ka shafi harafin mudara'a kaga na farko a yanzu shine sakini to kuma ƙa'ida ta larabci ba a fara magana da harafi mai ɗauri to shi yasa yanzu za a samu hamzatul wasil saboda ta taimake ka sai ka ɗaure wannan yawwa kamar yadda za mu gani yanzu sai ce wata kunu tilkal hamzatu madmumatan to wannan hamza za ka yi mata dhamma a ina idza kana ainul fi'lil mustaqbali madmuman idan ainul kalima ya zamo yana da dhamma harafi na uku ka duba ka ga dhamma gare shi to wannan hamzatul wasli dhamma za ka yi mata ba za ka yi mata fataha ko kasara ba sai ce na hau misali ta katulu eh, kana kisa to za mu ga a farko akwai min ta'un ko? to sannan na biyu akwai kafin sakini taqtulu hmm? akwai sakini gabanta kuma akwai mi ta'un mutaharrika mai dhamma to ita ce aidul kalima kaga tana da dhamma to yanzu a cire ta farko ta'un ta farko mu cire ta to kaga ba zai yi yawwa to yanzu dole kana da bukata da hamzatul wasili to wani sai mu ɗauko hamzatul wasili sai mu ce uku uku tul eh uku tul ko yawwa uku tul harafin ƙarshe sai kai masa sukunin shi wannan dama yana nan shi ba zai canza ba ba zai taɓa canzawa ba to haka tabzulu kana bayarwa da yawa shi ma sai ka ce ubzul ub- ubzul ita ma hamza ɗin sai kai mata dhamma saboda ainihin kalima tana dhamma Eh, to wannan ka'ida tana da matukar mahimmanci yawwa duk sanda ainihin kalima a mudari tana da dhamma to hamzatul wasli dhamma ake mata dhamma ake mata an fahimci wannan kamar yadda ya ba da misali ta katulu tabzulu ko to ina wani misali na fi'ili sai su zama uku hmm? takrumu sai a ce mi ukurum Eh. Hmm? misali ko takrumu to wannan shine ka'ida eh amma kuma malamai suka ce ba za a yi amfani da shi ba saboda shi lazimi ne to sai dai ka bai sai mu ta'addi sai ka kara mai hamza sai ya koma a karim eh to shi yasa a larabci ba a cewa ukurum eh sai dai a karim a karim na fatar an gane Mm, na'am kace yawwa yawwa dole sai fi'ili ya zama muta'addi to wa makasuran in ya zama kuma hamzatul wasl din nan za za ta kasance abin wa kasara kun ga nan dhamma za a yi mata idza kana ainul fi'li al mustaqbali maftuhan aw makasuran idan muka samu fi'ili mudari sai zan ainul kalima tana da fataha ko kasara to ana hamzatul wasl sai kai mata kasara sai kai mata mi kasara na hau ƙaulika misalin zancenka min tadribu tadribu kaga akwai ta'ul mudara'a in ka cire ta kaga badun sake ne ba zai yi a fara magana da shi ba to sai ka zo da hamzatul wasli sai ka ce mi Iddi- iddi- idrib kakka ce udu sai ka wa hamza din kasara Iddi- idrib saboda ra'un mi gare ta yawwa ita ce aidul kalima Aha. haka wa min tamna'u kana hanawa sai ka ce mi imna ba u ba ba am ba imna a halin tun da mi nunun tana da fataha tun da ya ce za kana ainul fi'ilin mustaqbali maftuhan to kaga tamna'u na shine aidul kalima yana da fataha to suka ce imna mun fahimci wannan to haka ake narko fi'ili na umarni Eh. saboda haka wannan fomuloli ne ya baka in dai ka fahimci wannan karatun to duk sanda aka baka fi'ili mudari'i kowane iri ne zaka bi yawwa wanda bai ambata ba shine mu'talli kamin mu shiga na ƙarshe in fi'ilin mu'talli ne to haka ka'idodin suke an gani abin da ya ambata kawai bambanci harafin illa na ƙarshe shi kaɗai zaka shafi kamar tada'u tada'u kaga ya fara da ta'un sannan ga dalun ko sake ne a can me ya gaya mana in mun samu harafi na biyu sake ne mu nemi hamzatul wasl in kuma ainul kalima tana da damma me zamu wa hamzatul wasl damma sai mu ce ud'u ud'u sai ka shafe wawun kaga ud'u ila sabili rabbika haka tatlu a gani ko utulu Mm, a gani haka to haka haka ka'idar take to wannan shi ne shi yasa bai ambace shi ba saboda duk ka'idan ɗaya ne kawai bambanci shi mu'talli sai ka shafi harafin illa Mm? kamar tarmi sai ka ce mi yawwa tarmi kaga akwai ta'ul mubara sannan akwai ra'u ita ce ta biyu ko tana da sukunin saboda haka bai yiwa a fara magana da ita in mun shafe ta'ul mudara sai mu samu hamzatul wasili sai mu yi mata mi kasara saboda ainul kalima tana da kasara sai mu ce irmi sai a shafe harfi illa shikenan Eh. a ka ka zama wasu yi bawai Eh, da fata an fahimta Eh, kuma in mutum na so in- sai ka yi ƙoƙari ka samu lokaci sai ka yi ta zaƙulo misalai sai ka haddace yana cikin abin da zai taimaka ƙwarai da gaske sai ce wa yuzadu la ana ƙara la fin nahayi in hani za ka yi za ka hana shi ba umarni za ka yi masa ba alal fi'ili akan fi'ili almustaqbali wanda yake mudari'i na hau ƙaulika misalin zancinka la taqatul yawwa to hawa yau in hani za ka yi to sai ka sake hararo fi'ili mudari saboda shi fi'ilu amrin ana narko shi ne daga fi'ili mudari kamar yadda fi'ili mudari ana narko shi ne daga fi'ili madi a ra'ayin wasu malamai an fahimta? to saboda haka fi'ilin sai ka bar shi misali ta katulu to sai ka samu la ta hani sai ka ƙara ta in ka ƙara ta harafin ƙarshe sai ka yi mai sukuni madadin ta katulu sai ka ce la ta katul Eh, shi kaga yana da sauki yawo harafin ƙarshe ɗaya za ka ɗaure ka bar shi a mudari'insa kakka shafi harafin mubara'a kuma karka kawo wani hamzatul wasili eh harafin ƙarshe ɗaya za ka ɗauri Eh, in kuma mu'talli ne sai ka shafi harafin ƙarshe la ta da'u Eh, la tarmi la takhsha sai ka shafi kawai harafin ƙarshe Eh, wala tadrib wala tamna to haka karka buga kuma karka hana to shine ƙarshen wannan babi babu fa'ala min as-sahihi wal mahmuz eh a karatunmu na gaba zamu shiga babu fa'ala min al-misali ai mun yi almisal a baya ko na'am to shi ma za a faɗi hukunce-hukuncensa sannan a faɗi fa'ala na ajuwafi haka a faɗi fa'ala min allafifi almakarunu da almafuruku kowane sai an ma bayaninsa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته